الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فالتقافي بنظرة تأتي لنا بالظفر
akwai tambaya نعم wannan yana magana ne akan zakatul fitr نعم zakafin da kai نعم yake cewa idan mutum bai da hali zai iya cin bashi yayi ɗaya kenan tambayar sai ta biyu kuma dai suna haɗe ya ce ko kuma idan shi aka kawo mishi zakar da kai ɗin نعم to zai iya ɗiba a ciki shi ma ya fitar إيه.
na'am shine tambayar eh zai iya fidda ita a ciki na'am amma magana cewa mutum bai da yadda zai yi ya yi bashi ya ci ya bayar wasu malaman sun tafi aka ko bashi ne mutum zai yi saboda manzon Allah ne ya wajabta ta na'am zakatul fitri wajabaha maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin wa muslimatin saboda haka duba da wannan wajabcin da annabi ya wajabta babu duba ga talauci ko rashi wasu sun tafi akan cewa lallai ko bashi mutum zai yi fidda kai zai yi amma wasu malaman suka tafi da cewa a'a ai wanda bai da yadda zai yi ba zai yi bashi dan ya zakar fidda kai ba saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai abin da Allah ya ba mutum zai iya yi wasu to anan aka samu saɓani ko saboda haka a ikhtilafin umma rahama wanda mutum ne ya ga ɗauka zai iya yi don ya samu nutsuwa don wani idan bai fidda kan ba ba zai nutsu ba tun da manzo Allah ya faɗa cewa baki ɗayan ibada da azumi da komai da komai suna rataye tsakanin sama da ƙasa ba sa ɗauka kowa zuwa halarar Allah a karɓa sai mutum ya yi fidda kai to kaga wani zai damu to in ya samu zai yi bashi bayan sallah ya biya sai ya yi fiddakan don ya samu ihada hankalinsa ya kwanta amma a kawo maka fiddakai na zaka kai kuma baka yi ba ka yi da- ka kuma ka ɗauki wannan ka yi da shi ya yi Allahu alamu Allah ya saka da alheri wannan kuma ya ce shi yana son zuwa sallar tahajjudi sosai saboda kwaɗayin irin lada da falon lada take cikin wannan kwanaki goma na sai ce to amma daren da ya je baya samun sallar asuba sai ya barta na'am tahajjudin ba dole ba ce asubahi a yi sallar asuba shine abu mafi muhimmanci shi ya fi tahajjudin domin shi farilla ne wajibi ne idan mutum bai je ya samu tahajjudi ba babu komai amma in dai mutum ya rasa asuba gobe ma ka rasa asuba jibi ma ka rasa asuba to wannan yana ishara ne zuwa cewa mutum ba kamili bane a imani subhanallah Eh, rasa sallar asuba matsala ce in bacci ne in kasala ne in ma me in ma mutum ya zama munafiki ko kuma ya zama mara cikakken imani labuddan mutum ko da zai kwanta daga idar da sallar isha ne ta bacci don ya samu asuba ya halatta na'am asuba muhimmi ce Allah.
kuma musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutane sun san abin da yake cikin jam'in sallar isha da jam'i da jama'a na sallar asuba da mutane sun je asuba da isha'i ko da da jan ciki ne mutum ya dinga gurguntaka yana jan ciki yana jan kafa a hareji saboda haka lallai sallar sallar sallar sallar tahajjudi ba dole ba ce idan ma ka zauna gida kai zikiri tahajjudi ne Mm, tahajjudi ai kalmar rashin bacci kawai an kawar tsake ma tahajjudi kai kai zikiri kai na filfilinka a gida iya gwargwadon yadda ba za ka wahala ka kasa tashin asuwa ba duk wata ibadar da za a yi ta hana a yi asuwa ta zama shiririta wallahi tallahi duk wata ibadar da mutum zai ko menene ya taba asuwa hira ka biyun nan baka same ta a jam'i ba to kayi asara kawai saboda haka dole mutum ya tsara yadda rayuwarsa take da yadda yanayinsa yake idan mutum ya san ya ci dare ya tafi ya tajiri ya ibada ya dawo ba zai iya tashi asuba ba to kai ya je kawai an wani wuridi ne da kai ko wani zikiri za ka yi in ka yi ba ka iya tashi ka samu asuba ko a gidanka a ɗakinka ne ka kai idan in kai bacci mai sashe za ka tashi ka samu asuba shi Allah ya fi so don bawa na baya kusanta ya zuwa gare ni da kamar abin da na fifita na faralanta a kansa to wannan ku farilla ne Allahu alam wannan kuma mahaifiyarsa ce wato yana da hali kuma yana son ya taimaka wa 'yan uwan mahaifiyar ita kuma mahaifiyar sakamakon akwai ko wani abu da suka yi mata ne a baya ita kuma ba ta so ya kyautata musu to amma shi kuma yana kyauta musu a ɓoye kasancewar suna cikin bukata amma dai hakan da yake kamar ya saba a umarninta to shi ne ce shi hakan da yake yi yayi in dai a ɓoye ne ba za ta sani ta damu ba babu komai allah yana kallo don yin da yake yi ita yake yi wa don in ya yi wa janibin wasa ai ita iwa to tunda ba ta so ya yi kuma alkhairi ne to sai ya yi mata aboye sai ya yi aboye kar ta sani duk hanyar da za a musu san ta sani ya kauce amma in ya san ba yadda za a yi sai ta sani sai ranta ya ɓaci to ya haƙura ya bar ni ya yin a zuciya amma in dai zai yi abin ya ɓuya ba ta ji ba to ya yi kawai amma idan ko za ta ji kuma za ta damu to kar ya yi domin ya zai zai janyo man matsala kaga dai alkhairi ne saboda ka alkhairi kamar kamar bakance ne wanda yi bakance ba zai yi alkhairi ba ya rantse ba zai alkhairi ba to ya yi alkhairin kuma rantsuwarsa ba za ta cutar da shi ba amma wanda ya rantsuwa zai sharri zai ki yin kyauta zai yi kaza zai ya rantsa ya bakance to kaga wannan shi ma ya fasa yin wannan sharrin ya bar rantsuwar da bakancin shi ya fi saboda ka alhairi ne ya kamata ya yi musu amma a boye saboda matsalar mahaifiyarsa su iyaye suna da haɗari ta iya yiwa akwai abin da take hange kuma kowane irin hange ne nata Allah yake bi idan baba ka bata so ka ba wani ko wani wanne ya mata wani rashin mutunci ko wani dangi ko in ka ce sai ka gwada kai mai zumunci ne kai sai ka yi to ta ka gamu da matsala ta talauci abin da kake takama da shi ya ƙare mun ga wannan saboda haka sai lallabawa idan ya san yana da yadda zai ya samu kanta ya lallaba ta ta yadda a ba su to ya lallaba ta ita ta yadda ta ji daɗi ko ya ba ta ya ce ta ba su to wannan kan in ko ya san hakan ma ba za ta yiwu ba to ya yi musu a ɓoye da sharaɗin kar ta ji idan kuma ya zama dole sai ta ji to sai dai ya haƙura ya bar ni ya turmo mini khairu min amali Allah Allah ya saka مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون wato Allah tabaraka wataala dama an ambaci wannan sura wato da sunan ankabut saboda mun faɗa a ciki akwai wato ainihin ƙisar ankabutu wato tasmiyatul kulli wato bismil juz'i ne so magana ankabutu gizo-gizo shine Allah tabaraka wa ta'ala ya fara yi anan buga misalin sa da kafirai da kuma yadda suke yace misalin wato shi da ankabutun ma abin da ake nufi gizo-gizo shi ne wannan ƙwaron wanda kowa ya san shi da ake ce mai gizo-gizo alkabut mai saƙa ɗin nan yana yin gida gidansa kenan in yi gidan sai ka sa ido da kyau za ka gani ya yi gida kenan shi ne an kabutu wannan gidan ba za ka gabai da wata fa'ida komai yana yi kuma halitta irin ta Allah da yi masa wato shi wato arzikinsa da komai da komai shi kuma yana samun abubuwan da suke da illa su yake ci kuma baya cin wani abu sai mai tashi kamar kuda yana kama kuda kuma in ya kama ba cin naman yake ba in ya kama ƙwaro kamar kuda ko kuma sauro ko makamancinsu irin waɗannan yan hushashin ƙanana to duk sannan ya kama su akwai magana su jikinsa shi ba cin wani abu yake ba zuƙe jinin yake shi kenan ya ƙunshi da za ka ga kudaje a jikin yanar gizo-gizo sun zama kamar kamar soso ba nauyi ba komai in ya zuƙe jinin shi kenan kuma yana da kana'a idan ya kama babban kuda ya zuƙe jinin ya ƙoshi sai ya kwana da kwanaki ba zai kula kowane kudan ba don yana da ƙoshi in sauro ya samu ya zuƙa shi kenan abubuwan ne da suke ɗan tashi yan ƙwari ƙanana haka yake kamawa da magana ɗinsunsa shi kuma siffarsa ɗan gewayayye ne haka duk wani abin da zai fito daga jikin wannan gewayen ne ƙafafuwansa daga nan suke fitowa shi gizo-gizo yana da ido ido ido idansa shida ne sannan yana da ƙafafuwa takwas ƙafafuwansa takwas ne amma mafi yawan amfaninsa da ƙarfinsa akan hudu ne akan hudu ne za ka zo sauran hudun kamar kawai dai halitta ce ta Allah kamar ado ne shine wasu suke cewa hudun hannaye ne amma kafafuwan da yake amfani da su ka kama cikakken gizo-gizo ka duba guda takwas ne in kuma ka dube shi za ka ga idanuwansa guda shida ne haka yake halitta ce ta Allah mai ban mamaki. to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake misali da shi a cikin wannan aya mai girma yake cewa masalin lazina takhazu min dunillahi awliya misalin waɗannan da suka riƙi wato alloli koma bayan Allah suka riƙi gumaka suka zama su ne waliyansu ababen son su suke bauta musu ka masalin an kabuti kamar misalin giza-giza ne ita haza baitan da ya riƙi gida ice ga wannan gida nasa ne ya yi zirane ya zana ya yi saƙa ya yi saƙa giza-giza kenan sai ce gidansa gida gidan giza-giza kenan shi wannan gidan ba za a shiga ya kare iska ba ba za a shiga ya kare ruwa ba idan kuma ya hau kansa ya rugurguje saboda haka inda duk giza-giza za ka ga ya yi gida sai dai ka gan shi a gefe yana gewayawa to kamar misalin giza-giza ne da wato ya riƙi gida don kansa ya tare zuwa gindin gidan wa inna awhanal buyut hakika mafi raunin gidaje da dakuna labaitul ankabut wallahi gidan giza-giza shine mafi ainihin rauni dan baya tunkuɗe zafi ko sanyi baya hana komai to haka kuma masu bautar gumaka haka kuka riƙi gumaka da a matsayin alloli ba sa iya muku komai ba sa tunkuɗe muku sharri ba sa jawo muku alkhairi bautar su ba ta amfana muku da komai ku yi tunani ku gani da ku da gizo-gizo duk ɗaya ne shi dangane da gidansa ko kuma dangane da allolinku in sun tunani za su san haka laukanu ya alamuna da sun kasance sun san haka kuwa da ba su bauta wa wani Allah ba kamar gunki inna Allah ya'lamu ma tad'una min dunihi min shay وهو العزيز الحكيم حقيقة أبنجي الله تبارك وتعالى ينا سنة wato ainihin abin da suke kirayi suke bauta masa mun dunihi koma bayansa su ne gumakan nan da Allah ya sani wato ainihin yana sani min shayin daga abu ubangiji duk ya sani abin da suke kirayi koma bayan Allah na daga gumaka wahuwal azizu ubangiji shine mai ainihin buwayayye a cikin mulkinsa alhakimu kuma mai hikima a cikin dukkanin abin da yake aikatawa watilka lamsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa alalimun Allah ce wannan misalai ne da nake buga su ga mutane ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin alkur'ani muna buga wannan misalai ne ga mutane amma babu wanda yake ainihin fahimtar ta ya aƙilu ha ya fahimce ta illal alimuna face sai masana masu wato ainihin yin lura da izina da ainihin hukuncin ubangiji Walaƙon Lohus samawati wala rumba bin haƙo, inna fi zalika la'ayatan lilmumini.
ubangiji allah shine ya halicci wato ainihin sammai da ƙasai bilhaƙi da gaskiya haƙiƙa ta halitta ta tabbatarwa inna fi zalika haƙiƙa a cikin wancanan ka na halittar nan ta Allah samai da ƙasai lafin wallahi akwai aya mai shiritarwa bisa wahadaniyar Allah lilmuminina ga muminai اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلو ka karanta ma uhiya ilaika abin da aka yi wahayi gare ka min alkitabi na daga alqur'ani ka karanta wannan umarni ne Allah yake yi ga manzon Allah da kuma al'ummarsa ku dinga karanta alqur'ani shine domin neman kusanci da Allah da karanta shi kuma ku dinga maimaita karanta shi ya rasulullahi ka dinga maimaitawa kai da al'ummarka domin a cikin alkur'ani akwai abubuwa kyawawa na ladduba da abubuwan da suke koyar da kuma makarimul akhlaki alkur'ani kana karanta shi musamman ka san me ya tare me ya kunshe me yake faɗa to ladduba kyawawa za su lizumce ka kuma makarimul akhlaki za ka same su kuma idan mutum ya lizumci karantawa aikin karantawar daban yake yi sannan kuma aikin na fahimta kuma ina ganewa ina koyi da abin shi kuma daban yake sannan ga umarnin Allah sannan karanta shi kuma ibada ne wanda babu wata ibada da ta kai shi shine alqur'ani sannan Allah ya ce da manzo wa qimis salata ka tsaya da sallah kuma ya rasulullahi kai kai da al'ummar ka ku tsaya da sallah kada ai sakaci a tsaya da sallah inna salata hakika sallah tana tana hani alfasha daga barin alfasha wal munkari da kuma mummunan aiki lalle a shari'ance inda mutum ya lazamci sallah yana yin ta kamar yadda ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato zo da ita ya nuna manzon Allah kuma ya nuna mana to lalle kam tana hani daga mummunan aiki duk mai kulawa da sallah ba za ka same shi yana aikata kaba'ira ba zai zama kullum a cikin nutsuwa domin Allah yana dafa masa inda ya yi sallar yadda take yi ya inganta abin da aka rawaito a hadisi ingantacce cewa wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ni na zo ina so kai min bayani ne gashi ka gaya mana Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari to ni ko ba na wasa da sallah ina yin sallah amma sallah ta ta kasa hana ni aikata alfasha ba na iya barin ko mummunan aiki kullum ba na fasawa sallah ta ta kasa hana ni ya rasulullah ina cikin damuwa shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a sallah ko tana hana alfasha tana hana wato ainihin munkari yaya kake yin sallarsa ya kake sallarka sai manzala ya ce ya gwada masa yadda yake sallah sai ya tashi wato sai ya sallah ya goton kurciya Allah akawar Allah akawar Allah akawar assalamu alaikum sai manzala ya ce to ba haka ake sallah ba idan dai wannan sallah kake yi haka kake yi to wannan sallah ba za ta iya hana ka alfasha ba ba za ta iya hana ka kuma aikin munkari ba sai ce ya rasulallahi na rantse da wannan ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah ba sai haka sanar da ni yadda zan yi ya rasulallah sai manzo Allah ya fara gaya musu ce to in za ka yi sallah sai ka tashi ka tsaya ka nutsu ka kalli gabas sannan kai kabbara in kai kabbara bayan ka kabbara ka nutsu a kabbara ka sannan kai karatu in ka nutsu ka tsaya kuma kai ruku'i in kai ruku'i ka nutsu kai tasbihi sannan in ka taso daga ruku'i ka tsaya sai ka nutsu ko ina gabanka sun koma inda suke a nutse sannan ka yi sujada in kai sujada ba za ka taso ba sai kai tasbihi kuma ka nutsu jikinka ya nutsu ko ina gaɓoɓinka sun koma inda suke sannan ka dawo ka zauna in ka zauna sai ka nutsu ka yi tahiya ka nutsu sannan ka yi sujada in kai sujada sai ka annabi ya gaya masa sallah kakam yadda take shi kuma ba haka yake yi ba bayan ya gaya masa sannan manzo Allah ya tashi ka san iya koyarwar ma'aiki sannan annabi ya yi sallah a gabansa ya nuna masa yana cewa ka gani a tsaye ka gani ina kallo wani riwayar aka ce manzo Allah ya ce tashi ya kalle shi abin da yayi yayi manzo Allah ya tsaya ina gaya masa ka ga tsayuwar karatun fatiha kai niyya ka tsaya sai ka kai an tsaye annabi na yi yana ji yana gani har sai da ya gama sallah annabi ya nuna masa ya ce to idan za ka yi sallah irin yadda na gwada maka haka za ka je ka yi dama mun sani alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa sallu kamar ra'aytun mu ne usalli shikenan bawan Allah ya tashi ya koma gida sai dinga yin sallah irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wasafa masa sallah ba da dadewa ba kaɗan lokaci kankani sai halinsa ya gyaru ya tuba ga Allah ya kyautata tubansa kuma sai ya kasa yin alfasha abin da yake mara kyau duk sai ya daina ya ga gashi ya kasa ko da ya dawo ya zo ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya godiya ya ce ya rasulullah ka koya min sallah na kuma koya ina yin irin yadda kake yau na wayi gari sallah da nake yi yadda ka koya min to ta hana ni alfasha ta hana ni munkari saboda haka duk mai son sallah ta zama mai fa'ida gare shi ta hana shi alfasha ta hana shi munkari ta janyo masa kwarjini na fuska da haske dan ba mutum yana sallah kaga fuskar sa jiya yau dukun dukun ba babu wani hasken musulunci to sallah ce ba ta yin kyau shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika sallah tana hana mummu alfasha da mummunan aiki wala zikirullahi amma hakika tabbas wallahi ambatan Allah akbaru shine mafi girman dukkanin da'o'i ba mafi yadda wasu ke cewa ita tafi zikirin Allah shine mafi girma ma'ana ga sallah a'a ai sallah ma zikirin lahi ce ta saba suna nufin cewa ai zikirin lahi akbaru saboda haka sai mutum ya ce kawai shi ba ruwansa da sallah kawai hailala zai je ya ta yi irin mutanen nasa saboda Allah ma da kansa ya ce wanda zikirin lahi akbar a'a abinda Allah yake nufi a nan ambatan Allah shine mafi girman dukkanin wata da'o'i na Allah in ka ga dama za ka iya cewa wannan zikirin lahin Allah yana nufin sallah ita sallah da Allah ya wajauta mana tunda ita zikiri ce as-salatu zikirun lahi zikirun lahi as-salatu don ma'ana ɗaya ne saboda haka tsayawa da mafificin da'o'i ambaton Allah da kuma wato ainihin wato kiyaye sallah shine abin da yake wala zikirullahi akbar wallahu ya alamu ubangiji Allah shine yake sanin ma ta sana'una abin da kuke aikatawa kuma zai saka muku da shi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا ياكم مؤمنين لما محمد صلى الله عليه وسلم la tujadilu kada ku yi wato jayayya da ahlul kitabi ahlul littafi sune yahudu da nasara illa billati hiya ahsan sai dai da jayayyar da ta zama ita ce mafi kyau ku yi jayayya da su ba za a bar wannan ba dole sai an yi magana sai an yi jayayya a kanta wato kamar kira zuwa Allah da bayyanar da ayoyi na Allah da dalilan wahadaniyar Allah to idan wani munkiri ko kuma wani mushriki na yahudu ko nasara ya zo yana cewa Allah ba ɗaya ba ne to ku yi jayayya da su ku ce Allah ɗaya ne kuma ku zo musu da dalili akan cewar Allah ɗaya ne idan kirista ne a gaya masa yesu almasihu dai bawan allah ne kuma ya zo da littafi daga allah kuma sai san annabi muhammadu ma ya zo da littafi to a cikin littafin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi allah ya nuna shi kadai ne dan allah ya ce wa ilahu kuma ilahun wahid ko kuma allah ce kul huwallahu ahad wannan sai a yi jayayya kuma a zo da hujja illa allazina zalamu sai dai waɗannan da suka yi zalunci wato ainihin suka ƙi miƙa wuya suka ƙiba da kuma da kuɗin jizya waɗannan ba za ku yi jayayya baka da baka da su ba sai dai kawai ku ɗauki takobi ku yaƙe su kawai kafirai ne a garin musulunci sun ƙi su miƙa wuya an yanka musu kuɗin jizya sun ƙi biya suna ta musu suna ta faɗa da muminai to waɗannan ba za ku faɗa su faɗa ba sai dai ku yaƙe su su ma babu jayayya ƙwaƙulu ku faɗa kuma wato cewa ainihin su ce sun yi amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum suna faɗi su waɗannan masu jayayya ɗin da ba su ba da jizya ba ko su ba da jizya ko su tabbatar da yin imani suna masu cewa mun imani da ainihin Allah abinda Allah ya saukar ga gare mu da kuma abin da aka sauka a gare ku su attaura kenan ko kuma injila haka suke faɗa don nufaka kuma ba haka ba ne suna nufin shi sa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa su in suna magana yahudu ko nasara la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum saboda maganganun su duka na munafinci ne wa ilahuna suna kuma cewa ubangijinmu wa ilahukum da ubangijin ku wahidin ubangiji ɗaya ne ونحن حقيقة مسلمون ما سميك ويعني له قولنا أبنجد النام
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وقال الله تبارك وتعالى وكذلك haka lamarin yake an zalna ilaikal kitaba muka saukar da littafi gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine alqur'ani kamar yadda muka saukar da attaura da kuma injila wannan ga musa na ga annabi isa والذين آتيناهم الكتاب أما ودنان da muka ba su littafi na Taura sune wannan mu'minan na da suka bi shi ne kamar irin Abdullahi dan Salamu da abokansa yu'minuna bihi suna yin imani da wato ainihin shi littafin da aka saukar maka shine alqur'ani wa min haula'i daga amma waɗancananka su ne mutanen maka su ba yahudu ba su ba nasara ba maguzawa kenan su ko man yominu bi akwai wanda yake yin imani wato ainihin da alkur'ani ya zama mumini musulmi kuma ya hadu bi ayatina babu mai musu da jayayya da ayoyin mai ji ubangiji Allah illa alkafiruna sai kafirai wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون كان الله سيحدو إنا بعد دليلي ميكرفي akan alkur'ani cewa daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake shi kuma qur'ani mai gajiyarwa ne ga dukkanin halitta mutum ko wani saba mai iya zuwa da alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa ma kunta ba ka kasance ba ya rasulullahi sallallahu alaihi ta talu min qablihi kana yin karatu min kitabin na daga littafi kafin alkur'ani ai ba ka yin karatu wala ta hudu hubiya milika ba kuma ka shafan karatu wato ainihin da ainihin daman ka kama ka yi rubutu kenan da kana karatu ko kana rubutu kafin a aiko maka da littafi idan yayin nan yanzu kuma ka zo ka ce ga littafi an baka lartabul mubdiluna da masu barna su ne yahudu da kuma waɗannan mutane na maka da suka yarda su karɓi addini da ko sun yi kokonto sun kokontar da lamarin to sai allah ya sa kai annabi ne ummi tuntuni dama baka karatu baka rubutu sallallahu alaihi wasallam na'am بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون بل هو شيء القرآن wanda ka zo da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga ubangiji ayatun ayoyi ne bayyanatun bayyanannu masu bayyanar da dukkanin abin da Allah ya turo ka da shi fi sudurin ladina utul ilma suna cikin kirajen waɗannan da aka ba wa ilimi na muminai suna haddace shi suna ɗaukansa kuma a ƙirjinsu sun haddace shi suna kiyaye shi kuma ya jihadu bi ayatina babu mai musu da yankari da ayoyin nan namu na alƙur'ani إلا الظالمون سع الظالمين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا سكف لا سكف رمك suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi wai me ya hana a saukar wa da muhammadu aya ne daga ubangijinsa tunda ya ce ubangijinsa ne ya aiko shi to a saukan masa da aya a wata kira'ar kuma ayatun ko kuma ayatun a saukar da aya wacce take ta ban mamaki irin yadda aka yi wa annabi salihu da naƙatu da yadda aka annabi Musa da hannu fari da kuma sanda ko kuma aka kaba annabi Isa sauko da ma'ida abinci daga sama shi ma Muhammadin ai masa haka mu gani daga ubangijin sama na domin mu nutsu mu yadda da an aiko shi sai Allah ya ce kul gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna walayatu a takaice ne wato saukar da ayoyi inda Allah daga ubangiji ne Allah shine yake saukar da ita san da ya so da yadda ya so amma wa inna ma a takaice dai ana ni naziru mai gargadi ne mubinu mai bayyanar da gargadi na abu Allah a daina sabo a kadaita shi awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون يجي حقيقة أولم يكفيهم شين ينزو بإشي سبا su mutanen maka cikin abin da suka nema an na musa Allah an zanna alaikar kitaba mun saukar da alkur'ani littafi a gare ka yutla alaihim ana karantawa a gare su shi alkur'ani mutukar zamani ba za a daina karanta shi ba aya bayan aya kullum abin zartarwa ana karantawa wannan ayoyin ga sanar da wamammu ba sa jirkitawa inna fi zalika haqiqa a cikin wacanan ka saukar da wannan littafi mai girma mai daraja alkur'ani la rahmatun wallahi rahama ne wa zikira da kuma wa'azi da kaumin ga jama'un da yuminuna suke masu imani da Allah kul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل يا مصر يا محمد صلى الله عليه وسلم ka ce ka kai billahi baini wa bainakum shahida ubangiji Allah ya ishe ni shaida tsakanina da ku cewa ni mai gaskiya ne Allah ne ya aiko ni shi ko Allah ya alamu yana sanin ma fi samawati abin da yake cikin samai wal ardi da abin da yake cikin ƙasa duka ballantana halina ko halinku duka abin da muke ciki ya sani wallazina amanu bil badili amma waɗannan da suka imani da barna shine bautar gumaka kafaru billahi su ne suka kafirce da Allah daga cikin ku waɗanda kuma sun kafirce da wannan to sun imani da gumaka ne ula'ika waɗancanan ka kuwa humul khasiruna su ne mutane waɗanda suke taɓaɓɓu saboda kafircewarsu da Allah da imaninsu da gumaka
wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون
Allah tabaraka ta'ala yace wato ainihin yasta'jilunaka ya rasulullahi suna gaggautan maka bil azabi da azaba kullum suna zuwa suna cewa ka ka zo mana da azaba ba ka ce za a yi azaba ba in dai ba mu ainihin bi ba to mun kibin har yanzu wai yaushe ne zancen azaba yaushe za ta zo ne kai kafirci bai yi ba subhanallah in kuma alkiyama ce da kace za a kewaye mu da jahannama to a zo mana da jahannama mana har yau yaushe ne saboda Allah da yake cewa inna jahannama la muhidatun bil kafirin din nan to sai suka dinga ga manzon Allah wai yaushe ne ne wannan din har yau ne azaban bata zo ba ya Muhammad kai fa muke saurare shine yastajilunaka kenan bil azabi shine walau la ajalun musamman ba don akwai ajali abin ambato ba ga wannan azabar da ja a umar azabu da azabar ta zo musu a take lokacin da suke ka da cewa a zo musu to Allah baya canjawa ya sa tayim da komai da azabar za ta zo musu ta duniya da ta lahira lokacin Allah yake jira ya cika sannan a yi musu azabar duk abin da za su faɗa ya rasulallahi kar ka damu lokacin yana nan za ta zo ne tunda ajali ne abin ambato da ko lokacin ya zo na farko a duniya sai mawuƙatu wato ainihin waƙatu badar sai ta faru sai yaƙin badar aka yayyanke su aka kakkame su suka zama bayi suka wulaƙanta suka tozarta sun tabbatar azaba ta zo musu kuma wacce suke ba su taɓa zato ba sannan azaba wacce take jinkirtacciya da za ta same su ita ce azabar lahira da za su je su dawama a cikin wuta Allah ka kiyaye shine Allah tabaraka wa ta'ala ce to ba dan wannan lokacin da Allah bai faɗa to da azabar ta zo musu da gaugawa amma da lokacin yayi ta zo musu amma Allah ya ce wala ya ce annahum bagtata da sanu azaba ko za ta zo musu wato bagatatan ba su sani ba ma'ana ta zo musu wato firgige kamar yadda badar ya zo musu wahun su ko kafiran la shuruna babu suna sani da cewa lokacin zuwan azaba yayi yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin suna gaggautan maka da zuwan azaba a zo musu da azaba ana tana duniya suna ta gaggauta ya azabar ya azabar Allah ce ba komai shiru kyale su su kwana da sani wa inna jahannama haqiqa jahannama Allah muhidatun mai kewayewa ce bil kafirina da kafirai to sai shi kuma wannan cewar ga azabar nan tana tafa jahannama za ta zo sai shi ma suka ƙara da shi to yaushe jahannama za ta zo ta kewaye mu ka gani saboda tsananin wato ainihin rashin mutunci da rashin abin nan na wato ainihin masu kafirci نعم يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أم بشغرس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا عذاب ذات للبسو من فوقهم تبربشنسو ومن تحت أرجلهم دقرقشن قواهوانسو كما sannan wani ƙulu sai mu faɗa wato ainihin gare su ji Allah su kafiran da suke neman ina azaba ina azaba ma'ana Allah ne ke magana da su a harshen mala'iku waɗanda aka wakilta su da ainihin wato yi wa kafirai azaba su ne suke faɗa suna ɗanɗana musu azaba suna cewa da su zuku ku ɗanɗani ma kuntum abin da kuka kasance ta amalu na kuka aikata shi tun a duniya to ku ɗanɗani sakamakon abin domin a yau ba za ku tsere mana ba
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
wannan aya ta sauka ne akan sahabbai talakawa waɗanda suke cikin damuwa ga shi suna ɓoye addinin ya gagara su yi saboda matsi da ake ciki a maka su kuma ba su da yadda za su yi suna tsoron kar su bayyanar da addini a kashe su suna tsoron mutuwa ko kuma su fita sun kasa to shine Allah ya musu ishara tare da izinin su bi manzon Allah su fita kawai kuma mutuwa su daina jin tsoron ta kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa ko da daɗi ko ba daɗi Allah ka ba mu sa'a shi Allah ya ce da su kaga wannan ya ishi sahabban annabi girma irin sahabban nan da suka sha wuya suka wahala aka doke su aka ci mutuncin su ma abin da ba ya musu ba wasu ma aka karkashe su wasu kuma aka karkashe iyayensu a gaban su sai da suka ɗanɗani wannan bala'in sannan su ma a kashe su ko ko a kawo mace baiwar Allah kwas da mijinta a kawo ɗansu ɗaya kenan a yi ma azaba a gabansu a kashe shi sai sun gama ɗanɗanar baƙin cikin wannan su ma a kashe su to shine Allah tabaraka ta'ala ya ambace su da ya ibadiyal lazina kaga ya ibadiya ya ibadi dinnan saboda girman su ba su da yawa alqur'ani ko hudu ko su kenan kaji anan sabon annabi Allah ya ba ya ibadiyal lazina amanu ya ku bayina manya masu girman daraja radiyallahu anhu su ne waɗannan da suka yi imani ya ce da Allah ya ce inna arzi wasi'a ai ƙasata mai faɗi ce fa'iya ya fa'abudun ku tafi ku shiga ƙasashe na kowace ƙasa kuka shiga ta inganta gare ku ta sauƙaƙa gare ku ku je ku shiga ku yi min bauta ma'ana kwa iya tashi daga maka ku tafi duk wani kasar da take nawa ne ku je ku shiga inda zai zama zama zai muku daɗi ku samu sauƙin bauta mun ku tafi ku je ku yi bauta ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko ai ba halice ku dan zaman maka ba ba halice ku ku zauna ku yin ibada ba dan ai ku ibada aka halice ku ku tashi ku fita to suka suna harama shirin fita da lasi kar a bisa hanya a kashe su kaza suna ta tunani Allah ya ce ku fita ƙasa ta inda duk zai sauƙi gare ku ku yi mun bauta ku tafi can ku zauna ku yi su rauna nan sahabbai kenan saboda tsoncin ya isa mutuwa kuma da kuke jin tsoro kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai mai ɗanɗanon mutuwa ne kowane irin rai inda rai ne Allah ya shi to sai ya ɗanɗana rai ku daina tsoron mutuwa ku tafi inna Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare muku za ku je ku nutsu ku abin da duk wanda ya shigo duniya sai ya fita kullaman alaiha fan haka Allah ya ce doron ƙasar nan duk wanda yake kanta sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah ne kawai wanzaji shine baya karewa kuma bayan wannan duk wani mai rai sai ya tafi kuma duk wanda bai ɗanɗana mutuwa ba ya ma tabbatar da ya ɗanɗane ta malam midaliya yana cewa innal manuna hiya sabilu faman yakun lam yantahi bi rijlihi faka an qaji mutuwa ita ce tafarkin tafiya lahira kuma kowa sai ya je wannan tafiya wanda duk yake nan bai fara tafiya ba bai shiga hanya ba to ya tabbatar ma ya shiga ya yi nisa ma ya tafi dan sai ya tafi ba makama da duk mai rai sai ya mutu don haka mumini da ya tabbatar da mutuwar da za ta zo kuma ranar zuwanta yana nan babu shiri babu wani lokaci ba wani sa rana kuma abin da mutum ya yi shi zai je ya girba sannan farkushin abin da mutum ya yi a albarka shi zai bari daga baya mutanen yan baya su ci to dole mai hankali ya yi tanajin mutuwa mun ji mai waka yana cewa kai taltali ga abin da ba makawa zuwa gare shi shi ne mutuwa mutuwa nan ne miƙatin bayi kowa nan ne yake zuwa ya ɗau harabarsa nan ne kowa sai ya je karka yadda kai tafiya da mutane kowa yana da guziri kai baka da guziri kuma a hanya ba a yin ba a san maka guziri haramun ne wani ya san wani ba a san mu a hanya balle ka tafi a san maka yake cewa ta hablil ladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi karka yadda saboda haka kowa ya shiri Allah ka ba mu sa magabatan mu kuma da suka tafi Allah ya ƙara musu rahama mu kuma da muka rage Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka bar mu da annabi sannan Allah ya ce kullu nafsin za ya katul mawt summa ila la turja'un sannan ya zuwa gare ni dukkanin ku baki ɗaya za a juyo da ku a dawo da ku waje na bayan tashi wallazina amanu wa amilu salihati lanubawwi annahum min aljannati ghurafan tajri تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا waɗannan da suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata aiki na garu lanubawwi annahum yace lalle za mu sassaukar da su ainihin wato ainihin masaukai wato ainihin minar jannati za mu sassaukar da su gorafan wato rumfuna da ɗakuna na daga aljanna ta jarimin cati al'anhar da ƙoramai suke gudana ta ƙarƙashin ɗakunan nasu na abubuwan buƙata na duk abin sha nono da madara zama da duk wani abu kuma da bawa zai so ya sha to ta ƙarƙashin ɗakunan su abin yake gangarwa suna kawai sha ba tare da wannan wahala ba sannan kuma suna dawwama a ciki wato babu mutuwa ta jarimin tatin alhar khalidina fiha suna ababen kaddarawa dawwama a ciki babu mutuwa a ciki kuma babu mutuwa babu wahala domin duk wani abin da yake wahalar da rayuwa an ɗauke musu ba ciwo ba zazzabi ba malaria ba typhoid duka a zaman alkiyama a zaman aljanna ba kashi ba bawali duk wani abin da zai zama aiki an ɗauke maka babu shi kawai mai sai dai cikin ni'ima da jin daɗi Allah ya ce ni'ima ajarul amilina ma da lada da sakamako na masu aiki irin wannan aiki na imani